بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا وتا أشرند أكو غوتا بير أشرند أكو غوتا بقوي شكرة a dubu daya da dari kudu da talatin da daya shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda yau kuma shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan sura a satin da ya wuce idan ba manta ba mun tsaya ne akan faɗin Allah madaukakin sarki wa amman lazina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu zalimin zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim wadanda suka yi imani suka kyautata aiki nagari Allah zai cika musu ladan su ya ba su cikakke ba tare da ya tauye ba lalle Allah baya son azzalimai zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim wannan ne muke karantar da kai mana wannan labari da muka baka na lamarin annabi isa da maryam da kuma alhawariyun muke karantar da kai muke karanta maka min ayati na daga ayoyi wa zikil hakim da kuma ambato mai hikima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana akan wannan aya din aya ce ta hamsin da takwas wanda yau za mu tashi aya ta hamsin da tara faɗin Allah madaukin sarki inna masala isa inda Allah ka masali adam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم نعم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين wannan aya ɗin ta sauka ne akan wato wafdu najran wasu baƙi na garin najran da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce da shi malaka tashtumu sahibana yaya kake zagin mutumin mu kana zagin annabin mu ma'ana suna nufin annabi isa alaihi salatu wassalam cewa wai me yasa manzon Allah yake zagin isa manzo Allah wannan magana ta bashi mamaki yace wa ma aqul yace me nake cewa ya za a ce ina zagin annabi Isa me nake cewa sai suka ce taqulu innahu abdullah kana cewa wai shi bawan Allah ne manzo Allah yace ajal haka ne huwa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam lalle tabbas haka ne isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma kalmar ubangiji ne tabaraka wa ta'ala da aka jefa zuwa ga na maryam al-azra al-batul faghadibu kurum sai suka yi fushi ransu ya ɓaci suka ji ba daɗi sai suka ce hal ra'aita insanan qattu kai ka taba ganin mutum kwata kwata kai ka taba ganin wani mutum kwata kwata min ghairi abin a ce wai an yi wani mutum bai da uba فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم suna nufin yanzu yaya za ka ce isa mutum ne idan mutum ne kai ka taba ganin mutumin da aka same shi babu ba wai saboda annabi isa ba shi da uba sai suka mai da shi Allah shi kuma da haka sai suke ganin kamar zaki isa da kakai alaihi salatu wassalam to suna faɗin wannan magana shine manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya wanke shi wato ya tsarkake shi ya kare shi ya saukar da wannan ayar inna masal isa inda Allah ka masal adam kaga misalin isa wurin Allah ai kamar misalin adam ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi adam yana da uba shi ba da uwa ma ba da uwa kuma mutum ne an yadda
to banda ma isa yana da uba uwa uba ne babu kamar yadda Allah yake da adamu kun kasance fayakun ya kasance haka shi ma isa aka ce da shi kun fakana sai kuma ya kasance na ka ce ba wani rikici a kan Allah wanda kin sarki ya ba da amsa dangane da wannan tuhuma da ake wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan aya din malamai suka ce akwai dalili na halattini kiyasi da abin da ake nufi kiyasi kuma shine rabbi far'in ila aslin bi nau'i sab'a
ba asalinsa saboda wani kamanti shiniya sa'anan Allah tabaraka ta'ala ya jiyo da halitta annabi Isa alaihi salatu wassalam zuwa kamar nau'in halittar Adam ne saboda sun yi kamance ciniya ta yadda shi Adamu an halice shi babu uwa babu uba shi kuma Isa an halice shi babu uba ne amma akwai uwa alhaqqu min rabbik lalle dai shi gaskiya ne daga ubangijinka ko kuma ka ce ja akan hakkumin rabbik gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala ta kun minal mumtarin kada ka zamanto cikin masu shakka wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi amma kuma ana nufin al'ummar sa ne al-khitab bin tabi wal muradu bihi ummatahu magana dai da manzon Allah ake yi amma abin da ake nufi al'umma ta sa wannan aya ɗan uwana tana nuna mana cewa tuhuma da ɗan kirista suka yi wa annabi muhammadu don wannan yana daga cikin dalilan da yasa kirista suke zagin muhammad yasa kirista suke ƙaryata muhammad cewa ya zagi wato allansu shi ne annabi isa ne zagin ba wai kiran sunansa ya gunduma masa ashar ba ya ce da shi ɗa ya ce da shi bawa su kuma a kiyasin su yaya za a yi a ce mutum da ne kuma bai da uba to Allah sai ya mayar musu da martani ga Adamu alaihi salatu wassalam an yarda cewa bawan Allah ne ko mutum ne to shi an yi shi babu uwa babu uba to da wancan da wannan wa ya fi abin mamaki annabi Adam alaihi salatu wassalam kuma wannan in yana nuna wani abu yana nuna kudurar Allah da ikonsa tabaraka wa ta'ala kudurar Allah da ikonsa tabaraka wa ta'ala akan zartar da abin da ya gata ba duk yanda ya so haka yake gudanarwa da ka shi babu wani iskali don an ce isa bawan Allah ne ba dan Allah ba wannan shine aqida ta musulunci kuma aqida ta gari Allah ka gyara mana zukatanmu ka ba mu kyakkyawan imani na'am
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
fihi duk wanda ya jayayya da kai akan isa fihi din zamiri yana kowa kan isa ne alaihi salatu wassalam ko kuma faman hajjaka fihi ai faman hajjaka fil haqqi duk wanda ya jayayya da kai akan gaskiya min ba da ja aka min ilmi bayan abin da ya zama kana ilimi bi anna isa abdullahi wa rasuluhu abdullahi wa rasuluhu cewa annabi isa bawan allah ne ko manzon allah ne bayan wannan gaskiya din da ta zo maka daga allah sai ne zo na jayayya da kidali da kai akan haka fa ku da ya musu ta'alau ku zo kalmar ta'alau asalinta daga ta'alau ne ta'alau tafa'alu ma'ana daga al'ulu ne ku taho ku zo duka nadu wa abna'ana mu kira ƴaƴanmu wa abna'akum da ƴaƴanku wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akum da matanku wa anfusana wa anfusakum da mu kanmu da mu da ku kanku thumma nabtahil sannan mu yi kokari mu ta addu'a kalmar al-ibtihalu anan tana nufin at-tadarru fi du'a kankan da kai wajen addu'a ko kuma al-istihadu wa mubalaghatu fi du'a a yi kokari a ta mubalaga wajen yawaita yin addu'a shine thumma nabtahil mu yi addu'a da ni da ku gaba daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin sai mu ce Allah ya tsine wa matsarici tsakanin ni da ku ku zo mu rantsuwa ta ala tsini wannan shi ne ake ce da shi ne ba hala kenan ku taho mu taho za mu yi rantsuwa da mu da ku gaba daya Allah ya la'anci mai karya malam kaga abin yayi tsanani abin yayi zafi bayan hujjoji da suka zo da bayanai dalla dalla da Allah madaukin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzo Allah ya isar wa al'umma waɗannan mutane suka tsare ta annaba kan haka to shi sa Allah ya ce bari a amfani da wannan lafazi mai kaushi a zo a wannan mubahala din mu zo mu ce Allah ya tsine mu makareci minna wa minkum fi amri Isa da mu da cikin ku da cikin mu da cikin ku dangane da lamarin Annabi Isa yayin da manzo Allah ya karanta wannan aya din faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abana'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala adh-dhalimin bai karanta wannan aya wa sura sara najran ko wafd najran wannan baki yace ku zo mu mubala suka ce a da Allah ka dan saurara mana za mu je mu dan shawara za mu je mu dawo a ta gudu mana inda gaske kuke yi sai suka ce da Allah dan saurare mu a jira mu gobe za mu dawo na atika gadan sai gobe sai suka ce banta suka fara sirri tsakanin su da juna sai suka ce yaya kuke gani sai wanda daga cikin su yake cewa wallahi laqad arabtum ya ma'asharal nasara anna muhammadan nabiyyun mursal ku ji wannan magana sai daga cikin su yake cewa wallahi ko kun sani ya ku taron yan kirista lalle annabi muhammadu aikakke ne daga Allah wannan fatun tsofaffin kiristoci din na da suka faɗi wannan da suka ji suka ce suka ji an ce a zo a yi la'anta sai sauransu suka faɗa gaskiya kada mu yaudari kan kun kun kan mu ko kun san cewa manzon Allah aikakke ne daga Allah والله ما لعن قوم النبي قط فعاش كبيرهم ولا نبت كبيرهم والله وانا النبي بي توزع يوم لا انا اكي مباهلة اكي تنين يا با وانا النبي بي شيد متاني wai a samu wani babba daga cikinsu ya tsira ya rayu ko ƙanana daga cikinsu sun girma ba zai yi ba mutuwa ake halaka ake inda an yi rantsuwa ta la'anta din nan kar ku tsammanin da an yi wannan rantsuwa shi kenan za mu tafi wallahi karewa za mu ولئن فعلتم ذلك لنهلكن والله إن كنا كذا مهلكا فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم أبيتم من القول في صاحبكم إذا هركم سيكم إيا أكل أدن دا كتي دعوة دنجني دا صاحبكم شنو النبي إيسى عليه الصلاة والسلام to ku tashi ku yi ban kwana da wannan mutumin shine manzon Allah ku rike addinin ku ku koma garin ku je ku ci gaba da bautar ubangiji kamar yadda kuka ku za ku bauta masa da irin wannan ra'ayi naku amma kar ku yadda ku mula'ana ko ku mubahala tare tare da ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun shawara a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rike da Hussein sannan kuma da da Hassan da Hussein ya rungume su yana rike da su na na Fatima tana bin bayan su annabi yana tafiya yana rike da Hassan da Husaini ga Fatima tana bin bayan su ga Ali ibn Abi Talib manzo Allah na cewa inna idza ni idan nayi addu'a idza ana da'autu fa aminu in nayi addu'a ku ce amin yana cewa da Ali da Hassan da Husaini da na Fatima yace kurin in kun ji nayi addu'a ku ce amin manzo Allah ya kama mummunar addu'a mummunar addu'a ga waɗannan mutane sai wato ma'asarar nasara kenan waɗannan ɗan kirista a lokacin sai suka nemi dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yadda aka yi wannan mubahala din ba ba su yadda ba saboda sun san ba su da gaskiya to haka abin ya tsari annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya san cewa waɗannan mutanen sun san shi gaskiya ne ma'ana yan kirista kenan to amma son zuciya da ra'ayi da sha'awar kafirci da kafircewa annabawan Allah wannan yasa ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu dan kirista kafiri arni shi annabi Muhammad ƙarya ne a gurin sa kuma zagin annabi Muhammad suke karara ba abun mamaki bane dan kirista dan ya bude baki ya zagi Muhammad tun da mun din na farkon su da sun ya da ba wai da su da su ba to wannan kenan akwai hadisi ingantacce da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Imam al-Bukhari ne fitar da shi a cikin wato sahihin sa yake cewa mutanen Najran sun zo don su yi mubahala da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da wannan magana din ta faru sun zo su yi wannan mubahala ko su yi wannan mula'ana a tsakaninsu da juna sai ɗaya daga cikin su sai ke cewa kar ku yadda ku yi su ba a cikin kiristan sai wani ke cewa wallahi kar ku yi la tafalu yace fa wallahi la in kana nabiyan fatala fala anna fala anana in dai annabi ne yayi ani da mu dukkan dan tsiya din nan akai tsinuwa la abdihu to wallahi ba za mu rabauta ba wala aqibina min ba'dina da mu da gurbin da za su zo bayan mu a take suka canza ra'ayi suka ce inna la yutika ma fa'altana ya manzo Allah za mu baka abin da kace mu baka aka waba asma'ana rajulan aminan ba ai ko mana wani mutum a cikin sabban ka amintaccen mutum wala ta ba asma'ana illa amina kada ka aiko mana wani sai amintacci manzo Allah yake cewa aba sanna ma'akum rajulan aminan hakka amin yace wallahi zan turo muku wani mutum amini hakikanin amin aminin mutum annabi yana daga kansa ya leko yana dubawa cikin sahabbai sai ke cewa kun ya aba ubaida ibn al-jarrah kashi ya aba ubaida ibn al-jarrah yayin da ya tashi ya miƙe sai manzo Allah ce hadha aminu hadhihi al-umma wannan shine aminin wannan al'umma a cikin wannan al'umma shine amini amintacce kenan kaga a nan gurin sun haƙura cewa za su bada jizya kawai duk abin da manzon Allah yake su bayar kuma za su bayar to kaga bambancin kiristan da da na yanzu kenan kaga na yanzu kaga matsalaita ne ƙarya suke kenan su ɗin sun yarda cewa lalle annabi gaskiya ne to amma wani taurin kai ya sa ba za su bi shi ba amma kuma dole su bi dokar annabi nan su ko nan jikar ya shi ma suke zagin su suke bata suke har na irin na kasan nan ma su ma ba basu a baya ba ko anan Kano State ko anan nan Kano State nan akwai rikicin da aka yi wasu shekaru shekara ɗaya da ya wuce a nan tudun wada wata makarantar secondary yara arna suka yi suka rubutu suka zagi annabi a allo kuma suka rubuta haji saboda aqidar su ne zagi annabi Muhammadu shine dalilin sai aka samu rikici aka rufe makaranta aka yi aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza amma wani abin bakin ciki wannan yaran da suke wannan tsiyar sai wani ya ɗauke su cikin ɗan siyasar musulmi su da kirista ya wuce ya ya mai da su ko su mai ne ya kai su can ba ban ka da ne abu can ɗin ma ba su daina ba sai da suka yi kuma musulmi wani dan siyasa cikin yan siyasar musulmi ya yi wannan saboda yana neman ƙuri'a wurin a shi yarda yana buƙatar ƙuri'a bari yi abin da zai faranta musu alhamdulillah ba wani dan uwa ya zo zai musulunta insha Allah Na'am. Eh, zan- kana jin hausa so you have english ko so so you have to say after me ko ashhadu an la ilaha illa allah illa allah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله from now you are Muslim inshallah you are the same as Malam I Malam I am Muslim so you you are Muslim what is your name before your name is Abdullah so you are going to maintain your name huh? it's very good name me myself my name is Abdullah so your name is Abdullah inshallah so you have to uh, take him outside and explain to him inshallah thank you very much inshallah we are going to see you after our prayer so thank you so um oh, afwan thank you very much malam jawab please bismillah malam.
الحق haka inna hadha la huwa al-qasas al-haq kaga aya ta dace lalle wannan labari da muke darwa labari ne na gaskiya ga wani Allah ya kawo shi ya musulunta labari ne na tabbas annaba'ul haq kenan wa ma min ilahin illa Allah babu wani Allah da ya cancanta a bauta masa da dacewa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa inna Allah la huwa al-aziz al-hakim lalle Allah shine mabudi marinjayi kuma da hikima tabaraka wa ta'ala na'am fa in tawallau idan kuka juya baya ya ku ahlul kitab ya ku kirista ya ku kafirai fa in tawallau fa in aradu an iman kuka kauda kai kuka ji ku imani fa inna allaha alimun bil mufsidin lalle allah masani ne dangane da mabarnata ko masu barna alladheena ya'buduna ghayra allah wadanda suke bautawa wani allah wa yad'una an-nasa ila ibadati ghayri allah kuma suna kiran mutane su rinka bautar wani Allah wannan su ne mabarnata in kana so ka samu cikakken mabarnaci a duniya shine na farko wanda yake bauta wa wani Allah waye ne bauta wani Allah shine kafiri dan kafiri ba bauta wa Allah law annahu abada Allah lama summiya kafira da a ce yana bauta wa Allah da ba za a kira shi kafiri ba sannan kuma yana kiran mutane zuwa ga bautar wani Allah a fandare wa addinin Allah a bishi a shi kaga nan yake nuna cewa akwai bambanci nesa ba kusa ba tsakanin musulmi da kafiri ba za su taba haɗuwa ba ba iri ɗaya bane ba kala ɗaya bane musulmi da kafiri a'a aina ilimi ma da jahili ba ɗaya bane in hal yasawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون yanzu masu ilimi da marasa ilimi iri ɗaya ne a'a to kuma ba yanda za a ce kafiri ga musulmi su zama ɗaya wannan magana za ta yi mana amfani a irin wannan zamani kuma a irin wannan lokacin musamman na harkar siyasa da aka samu kafirai sun shiga siyasa kuma suna amfani da musulmi don su samu ƙura su yi amfani da ku ku zaɓe su su ƙi su yi muku aiki su yi wa addinin su aiki ku zaɓe su su yaƙe ku duk wani kafiri da ka sani a nan ƙasar in ya hau wato wata madafa daga cikin madafan mulki to shi fa a tsaye ke tsayin da kana wa addinin sa aiki da mu ne da kai muke da matsala ba ma son yawa addinin mu aiki in kai wa mutum magana yawa addinin sa aiki sai ka ce ce a'a shi aikin gwamnati yake ko shi siyasa yake amma su a shirye suke to Allah Allah duk lalacewar dan siyasa musulmi to ganda shi gwanda shi a kan kafiri duk lalacewarsa ko da mashayin giya ne mazinaci ɗan luwaɗi amma dai yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana yin wannan to gwanda shi kaji ko gwanda shi akan akan wanda yake kafiri ne an gaya mana kuma mun samu labari cewa a yanzu ɗin nan musamman a garin nan na Kano mai albarka garin da yake kishin musulunci da kuma da'awa ta musulunci akwai mutane suna nan suna bibiyar 'yan siyasa kafirai arna suna karfi kwangiloyi musu kamfen a nan tuntunin wasu ma sun fara nada kansu ma a gidajen rediyo saboda ba sa tsoron kowa ba sa jin nauyin kowa suna faɗin maganganu na rudda duk inda suka yi sai suke ai ban da arnan akan musulmi yanzu wannan shine ɗaya daga cikin kalmomin da suke amfani da shi wajen yin kamfen duk wanda ya faɗi wannan maganar ya rida sai ya jaddada kalmar shahada duk wanda ya ce gwanda arne akan musulmi to ya ta alkur'ani don qur'ani ya nuna akwai bambanci tsakanin imani da kafirci kuma akwai bambanci tsakanin shirka da musulunci saboda wani tamani na kuɗi da za a ba mutum bai kai ya kawo ba neman duniya ba kai ba komai bane aikin kurin tura mota ma dan turin mota ne ne turin mota yan siyasa za su zo suna buƙatar ƙuri'u kamar mota ce matacciya tana buƙatar a tura ta ana tura ta tana tashi kai hayaki za ta sake maka ta barka da kwari sai ka ci sa'a direban ya je ya ce ma na gode sai ka ci sa'a to yanzu abin da ake mutane to gwanda ma yan turin mota ma watakila suna taba jikin motar wallahi wani bai kai ma matsayin ya taba motar ba za ku zo ne ku ta tura su ku ta tura sai kun kai su abuja din to ya san da kowa ɗazun nan wani yake ba labarai yana cewa wani ciya mata da cikin ciyamomin mu da ake da su a nan ya ce abokinsa ne tsarin suke da shi ya ce wallahi kafin ya shiga wannan abu ya taimaka masa da abubuwan rayuwa da yawa ya taimaka masa abubuwa da yawa da yawa yace amma wallahi tun da ya hau kujeran nan wato babu abin da yake hada su da shi ko waya idan ya zo ofis ɗinsa kamar bai san shi ba saboda ya sha giyar mulki ya goshi to wanda ba ka tura motar musulmi shi kuma alheri don ko musulmi ne ka tura shi ya je ya hau wannan mulkin kuma ka san mabarnaci ne ka taimake shi akan barnar ya je ya barna akan mulkinsa kana da kamashi to shi yasa ake so a zaɓi mutumin kirki duk wanda za ka bashi ƙuri'ar ka in kana yin ƙuri'ar kai in kana yin siyasa in kana zuwa ka bi layi ka jefa ƙuri'a to wanda za ka jefa masa ƙuri'a to kamar fa baya ne ya kamata ka yi wa mutum na kirki ka bashi ƙuri'ar na kirki za ka ba ƙuri'ar ka ba wa mutumin banza ba to amma idan aka haɗu da musulmi da kafiri to duk lalacewar musulmi kalmar la ilaha illallah nan ta danne wancan kafirin Allahumma illa lokacin da za a hada da musulmi da kafiri a ce musulmi shine shugaban kasa kafiri mataimakin sa anan gurin kai musulmin ka jefawa ba wai mataimakin shugaban kasan ka jefawa ba amma yanzu ina gaya muku akwai mutane da suna nan sun ɗebo kwangila saboda su zo su ci abinci kawai kuma mutanen mu yadda ka san wato dabbobi wato ba a ganewa ba kowa ne yake fahimta ya gane abu ba idan an yi mai wani ka tayar mai ma magana addini ma sai fashe da dariya kawai saboda gaba ɗaya a- a yaren su na yan siyasa ba ma magana addini magana ce kawai ya ɗin jam'iyya to duk lalacewa gwamna kwaɗi ku ce da kyan uwanku musulmi ko ba komai dai la Allah sa dan rage muku wani abu amma arni a ƙasar nan yanda arna kafirai Amerika da Ingila suke neman yanzu su samu dama su shigo ƙasar nan su kekketa ta su haɗa mu faɗa da junanmu kaga rikicin yoga don faɗin nan da kake gani fa akwai hannun ƙasashen waje da dama ƙarfafa su ake ana ba su makamai don su zo su yi faɗa a raba ƙasar a tsaga ta gida biyu bangare kaza yana da fetur bangare kaza kuma ba shi duk wani arziki da ke da shi na arewa ya riga ya kare a ga mun mai suke da shi yanzu arewa da yake da shi sai shanu kawai da awaki nama noman ma baya yiwa don babu an tsananta wa mutane taki naira dubu biyar dubu shida buhun taki daya kudinsa daya da buhun shinkafa bambancin su kaɗan ne ka gaya min ya za a yi talaka ya noma taki a kasuwa akwai na naira dubu shida 6,000 naira one bag of it buhu ɗaya to da ake cewa talakawa kowa a je a yi noma a je a yi noma kana rukuni da gwamnati kana dogara to kun tsananta kuma nawa nawa nawa ne taki yake fitowa daga aljihun gwamnati ba na zai wuce dubu ɗaya a to ya aka yi ka karu mutum ɗaya sai ya tattare takin lokal gaman guda gaba ɗaya sai ya tara shi a so ɗinsa shi kadai sai ya ɗauka a bashi sai wanda ya ga dama zai sayar cuta zalunci fa'inci wani ɗan wanka musulmi ya ma wannan to ina ga arne wanda daman kin kai ke so yake kuma ya danne ka kuma Najeriya nan ko ku yadda ko ba ku yadda ba wallahi Kirista suna nan sai sun mai da ita Christian country shaitum am abaitum kun so ko ba kwa so saboda suna da tsari shekaru saba'in da suka wuce suna da abu a rubuce da yanda suke so su mayar da Najeriya ni ne da kai muke tafiya a shuwa'iyyan haka ba ba tsari suna da manufa wallahi ko kwafas ne suka hada a orientation camp na NYSC da ake kwafas arna wallahi suna da haɗin kai sai kaga sun haɗu targeting a wannan gurin kwafas ɗin amma mu a wannan lokacin da ga musulmi mu ne suna bin matan arnan a wurin abin din suna lalata da su suna da ra'ayi suna da manufa kuma yanzu fadarar zaman sai abin da Allah ya yi kawai ka je Abuja ka gani duk wanda yake zuwa Abuja ta mu'amala ya tambaye ku ku tambaye shi ga muku irin wannan yanayin ma'aikatan ka ga Abuja a arewa take ba kudu ba ko to ka je ka ga suwa ma'aikatan Allah in ka shiga wani gurin wallahi sai ka in kana so kai sallama ma mutum kana jin tsoro ba ka da tabbas watakila ba musulmi bane ba gaba ɗaya sun yi dominating wurin sun yi ƙarfi suna da gata suna da dama an shishigo da su bayan wannan ciwon kuma mu zo mu dada mu zo mu dada amfani da wata dama da muka samu mu je mu je mu lika mu je mu ba wani arne qur'a ne za mu ga muku gaskiya ko ku ji ko kar ku ji ko ku yadda ko kar ku yadda fatan mu dai ku yadda din kuma za mu faɗa ko akan ranmu ko akan rayuwar mu ko akan me saboda mu na san magana ce tana da hadari tana da zafi a irin wannan lokacin yanzu yawwa amma ita ce magana guda ɗaya bai kamata mu bar jama'a mu salaka ba tun yanzu muke fara yin rigakafi yawwa saboda wasu na nan suna ɗebo wannan fasta fasta mai malafa malafa suna rarratayawa a gidajen saboda ba su da akida ta addini ka ɗauki arne maƙin addini abu na farko mutumin da yana hawa abin da ya fara yi kenan yaƙar addini yanzu ka dai masana nan tashi ga hannun arna sai abin da Allah ya yi wallahi to bari ga muku cewa arnan nan fa sai kun yi da gaske a nan din kano din fa wato sakin da suke samu Allah ya barau kansa ne saboda ba wani ba kansu ba sa jin tsoron komai to har mai fa bai da matsala zai iya takawa ji ko ina a bashi dama ya je gina coci ga nan nan badawa ana san badawa ko a kano suke ba a kaduna ba ko ba a wanda ce take ba ba a kaza ba yanda ake gina masallatai a cikin gari a unguwanni haka arna suke gina coci-coci a- a a cikin badawa Allah ga ma'idawa kuma ai misali ɗaya ne malam Usman kafin tsallako nan nan nan badawa ku je ku gani duk gidajen gaba ɗayanci na su sabon gari inda kake gani da ana cewa gidajen namu ne na mutanen mu ne waye waye da sauransu yawanci yanzu duk sun sai duk yawanci arna nan iyabaran nan sun sai duk wani sabon sabon gida da gani an yi renovated ɗinsa an yi wasu hawa uku hudu da shaguna guda adadin to in yamuri ne ko na arna in kirista suna jin yanci cewa su yan gari ne a nan suke suna samun indigilator ana ba su ba su da matsala amma kai wata kila in ka je kafin mai unguwar ka ba sa ma hannu sai ya wulakanta ta su ku ba su je gurin ba ma za a ba su suna shiga soja da sunan Kano suna shiga dan sanda da sunan Kano suna shiga immigration da sunan Kano amma yaran mu musulmi za su je nema din ba za su samu ba ga nan nan na'ibawa na'ibawa ga ta nan ku je gani ku shiga cikin kasuwar na'ibawa ku gani ku ga coci coci kawai a garejin mutum ya ga dama garejin gidan shi ya bude coci akwai wata ka ta fare ya coci tana nan wallahi gwamnati ma sai da ta hana gina amma wallahi sai da ta gina ta wallahi tana nan sun gina ta suna nan suna sabis a ciki ko ya uku ana su amma yanzu masallatai nawa aka hana gina a garin nan bila adadin bila adadin da da birni da tsaye a hana gina masallaci don taimakon ra'ayin wasu a ba da dama wa arna ita da coci to kun je da annabi yake gwagwarmaya da su tsakanin da su bara'a saboda sun barranta da annabi muhammadu su ba su yarda da manzon Allah ba ba yanda za a yi musu ko mu kaunaci wanda bai yarda da manzon Allah ba sai dai kawai a zauna zaman larura sai Allah ya ce mu قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم المفروض ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا
gaya musu ya ko ahlul kitab in an ce ahlul kitab ana magana da yahudu na nasara ku taho ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga wata kalma daidai ne tsakani mu da ku Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu yi shirka da Allah da komai ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله kada sashen mu ya riƙi wasu iyayen giji wato abin bauta ba Allah ba kada wani daga cikinmu ko kada wani bangare a cikinmu su riƙi wani abin bauta ba dan ba Allah ba kama fa'alatul yahudu wan nasara kamar yadda yahudu da nasara suka aikata haka din Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabin min dunillah to kada ayi haka fa in tawallau idan kuka juya baya fa qulu shahadu bi anna muslimun ku musulmi fa qulu ku gaya musu ishadu ku shaida bi anna mu muslimuna mun yi imani mukhlisuna bit tauhid muna masu ikhlasi da tauhidi da bautawa Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan baƙi na Najran ɗan Kirista sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka zo sai suka ci karo suka haɗu da Yahudawa a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai musu sai ya wato ya tsinke tsakanin yahudawa da nasara annabi ya zama dan kallo su nasara suka ce annabi ibrahim kirista ne yahudawa kuma suka ce annabi ibrahim ba yahudi ne nasara suka ce a'a annabi ibrahim yana kan addininmu ne na kiristanci kuma mu muka fi cancantar annabi ibrahim yahudawa suka ce ba yahude ne kuma kan addinin yahudanci yake kuma mun fi ku cancanta da shi ka duba da farkon ya fa annabi muhammad yana nan annabi ibrahim baban shi ne ba amma suke faɗin wannan magana a gaban manzon allah manzon allah sai yake cewa kilal fariqaini bari'un min ibrahim wa dinihi dukkan bangarorin guda biyu sun barranta da annabi Ibrahim da addininsa saboda me bal kana Ibrahim hanifan muslima saboda Ibrahim ya zamanto wato mutum ne musulmi wanda yake kan hanya wacce ta karkacewa dukkan wani hanya wadda ba na musulunci ba ba na ya samu wata hanya ba ta musulunci ba annabi Ibrahim kauce mata yake yana kan hanyar musulunci a tsaye tabaraka wa ta'ala alaihi salatu wassalam banzala ce wa ana ala dinihi kuma ni ina kan addinin annabi ibrahim yace sai tallata musu addinin musulunci addinin ibrahim fattabi'u dinahu dinal islam ku bi addinin ibrahim shine addinin musulunci kai sai yahudawa sai suka fushi sai suka ce ya muhammad ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا أجبان كنسا sai yahuda suka ce ya muhammad ba abin da kake so illa kurmiyarka mu ne da kai kai kai ne ma mu kamar yadda ɗan kirista suka riƙe annabi isa a matsayin allah su ma nasara ba su yi shiru ba sai suka yi magana suka ce ya muhammad ma turidu illa أن نقول فيك ما قالت اليهود في أزير يا محمد با wani abu kake so ba so kake yi mu ma mu rinka gaya maka kamar yadda yahudu suka gaya wa uzair suka ce shi dan Allah ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne nasara suka ce isa dan Allah ne to a nan gurin kaji abin da yahudu suka gaya manzo Allah ko sun soki annabi sun soki kirista ina so ku fahimci wannan magana yahudawa a nan sun soki muhammadu kuma sun soki yan kirista saboda sun ce so kake yi mu mayar da kai Allah kamar yadda yan kirista suka mai da isa dan Allah wannan yabo ne ko suka ashe tsakanin yahudawa da yan kirista ba ɗaya bane akwai bambanci amma yanzu saboda makirci don su yaƙi musulunci sun haɗa kai amma ina so in gaya muku hanyar yahudanci daban kuma hanyar kiristanci ma daban yahudu daban yan kirista daban su ma yan kirista suka yi su yaƙuri suka ce ba bakar magana bane su ma sun sani ai suka zagi muhammadu suka zagi yahudu muhammadu kai ma so kake mu gaya maka kamar yadda yahudu suka gaya wa uzairu su yahudawa sun ce uzairu dan allah ne to shine Allah ya saukar da wannan aya da muka karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun idan har kun juya baya to ga musu ku musulmi ku ce da su ku shaida cewa mu dinnan mu musulmi ne hadisi ya tabbata ingantacce riwayar Imam Al-Bukhari a cikin sahihinsa yake cewa haddathani Ibrahim bin Musa ne Hisham المعمر يتنج السند يتي حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يتي حدثني ابن عباس عبد الله ابن عباس يابان لاباري يتي أبو سفيان يا بام لاباري تشيوا انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت حياتي فيها a lokacin da yake akwai kiyayya da adawa tsakanina da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina nan cikin kasar sham sai aka zo da wani littafi ko wata takarda ko wasiƙa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Hirakal azimin Rum kenan ga wasiƙa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila Hirakal azimin Rum سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم فاسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ga abin da wasiƙar take ciki bismillahir rahmanir rahim daga Muhammadu manzon Allah zuwa Hirakal haka wasiƙar annabi take dama ba irin wasiƙar mu bane zuwa ga wani a in dai wasiƙa ta musulunci ne cewa ake yi daga wani zuwa wani yana bude takardar ya ga daga wani ne ba wai sai an gama sai a ce daga wani ba haza wassalam a'a ana cewa daga wane ne inda wasiƙa ta tsarin musulunci ne ko za ka rubuta wa dan uwanka wasiƙa za ka iya yin wannan tsarin daga wane zuwa wane shine hidin ɗinta assalamu alaikum wa rahmatullah ina maka fatan alkhairi saboda dalilin kaza da kaza da kaza muna buƙatar kai kaza ko karkai kaza ko kai kaza min muhammadin rasulillah ila hirakal azimin rum zuwa ga hirakal sarkin rum ka ji sallamar da aka yi salamun ala man ittaba al huda no compromise kenan aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya ba zai ce da shi assalamu alaika ba aminci ya tabbata addu'a ce in ka bi shirya kana ciki in baka ciki in baka bi shirya ba kuma waje salamun alamani ta balhuda amma ba manzo Allah ce bayan haka ita ma maganar manzo Allah short and clear ne wasikar ba ta tsawo ita dogon surutu kawai wato ana ana ana ana budewa kai content din ake shiga lumbun mawdu ke da kawai sai annabi yace ba wai wata mujamala ni ka za mu yaba sai shi kawai fa inni aduka bi da'ayatul islam ina kiran ka da da'awa ta musulunci kuma ko yanzu in zaka kira wani kafiri haka ya kamata kai masa ina kiran ka zuwa musulunci aslim taslam ka musulunta wannan fa sarkin rum ne gaba daya rum kungiyar kiristanci ta duniya kenan tushen su ka musulunta ka kubuta ka musulunta ka kubuta ka musulunta Allah zai baka ladan ka kala biyu zaman da kai da a cikin kafirci da kuma yanzu da kake musulunci Allah zai hada maka biyu da mayar maka lada in ka juya kuma to lallai zunubin mabiyanka yana kanka saboda kai ne jagora kai ne shugaba ya jawo masa wannan aya da muka karanta قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هل إذوا غبشي yayin da aka gama karanta wannan wasiƙa ta manzon Allah zuwa ga Hirakal ai kawai sai hayaniya ya rude a fadar Hirakal ba za mu yadda ba mu ba mu yadda ba ba mu amince ba waye wannan ya za a yi irin wannan shirme da hayaniya Allah abu sufyan yake cewa sai aka ce mu tashi mu fita mu kam aka fidda mu abu sufyan sai yake cewa sai na ga abokanai na yayin da muka fita laqad amira amru ibn abi kafsha lalle muhammadu lamarin sa shine ibn abi kafsha lalle lamarin muhammadu ya girmama yanzu mutumin nan har nan yake kawo farmaki takaddar ta iso nan kuma abin mamaki innahu ya kafa hu maliku bani al-asfar ga wannan sarki yana jin tsoronsa abu su fiye nake cewa kai fa ma zuntu mukinan bi amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni ba ban gushe ba tun a wannan lokacin ba musulmi bane yace kawai ni ina da yaqinin lamarin manzon Allah cewa annahu sayazharu dole annabi zai bayyana kuma zai mamaye jama'a kun ga yadda gaskiya take bayyana ko to kamar yadda sunna ne da bid'a gofar mayan da ake yi ana tafiya ana ta rage su ana tafiya ana ta rage su ana tafiya ana ta rage su wallahi sai ka zo lokacin da ba za ka jin kunyar su ba wani yana jin kunyar ce shi dan bid'a ne kuma duk masallatai da ka sani na bid'a ko wallahi insha Allah sai sun zama na sunna su da su da su da kansu dan dan masallacin ba su gane ka ji ko liman din zai gane ya dawo dan sunna kurum a rikice da bid'a ake a dawo ana sunna a gurin kuma yanzu dan Allah tafiyar sunna baya take ko gaba ne kullun karuwa take to haka gaskiya take wannan shine misalin gaskiya tunda Allah ya duniya gaskiya ba ta baya gaba take yi i ba za ta rasa rauni da matsaloli da tsangwama da suka ba ana yage ta tana ci gaba ana fizgarta tana dada ci gaba ka gane ko ana yaba mata kaya tana ketarewa ana tona mata rami tana tsallakewa haka ake ta tafiya ta da'awa ta gaskiya shi sa karka ji da wai kada ka tsorita ka zauna daren dakan kai tafiya akan sunna ai tafiya da kai kada ka kuskure mutuwa ta zo ta ɗebe ka a layin yan bid'a wallahi ba karama sara bane bid'a guba ce bid'a musiba ce kai rayuwa kana addini ba irin na manzon Allah ba a zo a baka wani zikiri ko a baka wani salati ko a baka wani abu ka zo ka yi ibada ba irin ta annabi ba to ka je karatu da wa idan baka yi irin na manzan Allah ba in kiyama ta zo da wa za ka rataya ka san ba akwai ceto ba mun karanta hadisin shafa'a ba wancan annabi zai ce ta kaina nake wannan ma annabawa Allah masu nuhu su Dawuda su Haruna su Ibrahim su Ilyas su Musa su Lut su Nuh duk kowa zai ce nafsi nafsi ta kaina nake kowa sai ya ce izhabu ila Muhammadin ku tafi zuwa ga Muhammadu annabawa kansu fa a kiyama cewa za su yi aje a lalumi ina Muhammadu yake to kai yanzu an zo an raba ka da hanyar Muhammadu an hada ka da hanyar wani Muhammadu ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarko la fil iri wa la fil nabiri kai ba sama ba kai ba kasa ba kana yawo zamani jemagi in ka mutu aje da ka sauko kasa ko ba gama ne ba ka ka tsaya ka bi gaskiya wallahi yan uwana lokaci yayi da zamu tsaya mu yi sunna mu bauta wa Allah gaba gadin mu karka ji da wai duk abin da zaka yi na addini ka yi kokari ka yi irin na manzon Allah sallallahu ta'ala sai daga baya Allah ya shigar musulunci imamu jumhuri ɗaya daga cikin marwata hadisi yake cewa sai shi Herakl sai ya kira manya-manyan Romawa ya tara su a wani keɓantaccen gida nasa sai ya ce ya masharar Rom ya ku taron Romawa kuna so ku samu rabo da ɗaukaka har abada kuma mulkin ku ya tabbata ba a kwace muku mulki ba sai suka tashi suka ruga da gudu suka yi iko wanda ka san jaki in an kore shi yana ruga da gudu yana kuka haka suka yi suka tafi kofofin nan za su bude fa wajaduha qad ghulqat sai suka samu wannan kofofin an riga an rufe su sai shi yake cewa shi hirakal yake cewa a dawo min da su manya manyan kiristoci ne ya tara su gaya musu musulmanci mai yake faɗa ba fa wai dan kada ma ya ce musu su bi Muhammadu suka tashi suka gudu don ma kar saurari wannan magana yace yace a dawo masa su aka dawo da su yace to sai musu wata hila wata dabara yace ni na jarraba ku ne dama dan in ga tsananin rikon ku da addinin kiristanci in ga kai da an zo an kawo muku wani labari za ku sauka ko ku kuna nan da ra'ayi ashe kuna nan yan ra'ayin addinin ku ne sosai yace faqad ra'aytu minkum alladhi ahbabt kai na ga abin da nake so a tattare da ku kawai fa sajadu lahu wa radu anhu take suka kafa goshin suna yi masa sujjada kuma suka ce sun yarda da shi saboda me saboda ya tabbatar da su kuma ya goyi bayan su akan addinin su na kiristanci almuhim mahallu shahid an kawo wannan hadisi ne dan a ga mana wannan aya din Allah ya manzon Allah ya aika ta saƙo zuwa ga su ahalil kitabi ɗan kirista kenan tun can daɗin kuma kira ne take yi ga kirista don su imani su ainihin wato su yadda da Allah kuma su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda ƙurewar lokaci sai mu yi hakuri mu dau- mu- mu- mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa kuma ya mana rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko ina farin cikin wato gabatar mana da kuma sanar mana wani wato gagarumin littafi da aka rubuta shi don wannan masallaci da muke cikinsa littafi ne da yake tattare da bayanai da suna kamar haka gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya akan mallakar masallacin juma'a na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah sabuwar gandu Kano na Alhaji Muhammadu Ahmad dan Asabe wannan littafin gashi a hannuna gashi na an buga shi da kyakkyawan bugu kuma da kyakkyawan rubutu kuma akwai tarihi a ciki wanda da ni da kai yana da kyau mu san wannan tarihin saboda yau da gobe abinda ka iya kaiwa da komowa ko wani abu da zai iya zuwa ya je ya dawo wannan littafin asset ne mu a wurin mu kuma yana da kyau a mallake shi a same shi kuma da littafin ya yi kokari kwarai da gaske kamar yadda na karanta littafin wato ni kaina abin ya bani mamaki yanda yaya aka yi ma aka kiyaye tarihin abubuwan dalla dalla wanda aka da duk masallacin da farko duk don yan uwa su fahimci kimar littafin ya kunshi abubuwa kamar haka kun san masallacin nan masallacin gwagwarmaya ne kun san ɗauki ba daɗin da aka yi a nan kafin a mallaki masallacin nan yadda yan bid'a suka so su su shaƙe wa mutane da ba dan an tsaya tsayin daka ba da yanzu gida ake ana masallacin Allah kiyaye to amma Allah ya kunyata su kuma bai ba su nasara ba haka da farko littafin ya yi bayani ne akan wasiƙu da aka rubuta da ranakunsu wajen neman filin wannan masallacin ma shi kansa neman filin wasiƙun da aka rubuta don a neman filin suna da ciki sannan kuma sashi na biyu yana magana akan tunanin yadda za a gina wannan masallacin hatta tunanin da aka yi a za a yi yana na a rubuce sashi na uku kuma yadda aka gina wannan masallacin ya aka aka gina wannan ya aka aka kawo wannan kayayyakin wannan fankar daga ina take ya wa ya kawo su ya suka yi yana da kyau ku gani ku karanta don ku ji su waye suka gina masallacin ku ji magana da suke cewa an kwace musu ya yi waye da sauransu su suka so su yi ta'addanci su kwace Allah ya kunyata sashi na hudu yana magana akan kaddamar da limamin da na'ibinsa har ma fa duk an yabi da wancan bayanan da aka yi har ma an kaddamar da liman da na'ibinsa da nufin liman din da na'ibinsa da mai martaba sarkin kano ya yi da amincewar mai martaba din dangane da buɗe masallacin shi kansa masallacin mai martaba sarkin kano ya yarda ahli sunna su buɗe shi kuma nasu ne da kuma dalilin sanarwa da ake na buɗe masallacin da kuma zuwa da aka yi ofishin mai girma hakimin cikin birni duk akwai a rubuce da takardun ba da sa hannunsu gaba ɗaya sashi na biyar buɗe masallacin karo na farko dalilin yin sallar juma'a biyu a rana guda ka san an yi juma'a biyu a nan abinda ba taɓa yi ba a tarihi ne to juma'a an yi juma'a biyu yaya aka yi yana nan a rubuce da fafata wanda aka yi shi kansa wata littafin zai ƙara ma wato karfashi da tsayawa da jajirjewa saboda ko da gaba za a zo a yi mana irin wannan to kaga za mu ɗauki darasi kenan da kuma dalilan zuwa kotu an shiga kotu to kuma da sake naɗa liman da na'ibi kuma karo na biyu liman da na'ibi sau biyu Allah yi sai kashe na shida kuma dubu da masallacin kuma karo na biyu sau biyu ana bude shi sai sashi na bakwai rufewa da jawabin godiya abin mamaki malam da hotuna da takaddun dukkan gwamnati da aka sa hannu da local government ɗin kumbotso da na gidan suki da rubutun larabci da limamin kano ya yi wa sarkin kano da shi kansa maganar ado baro allah ya tsare shi ya tsara masa lafiya da kaga abubuwa dai ga sunan masha allah kun gane ko da da da da da rubutun sabuwar gandu development association na kano ga shi nan dai da rasit ɗin biyan kuɗin taimako ga miliyan biyar a rubuce a nan ga miliyan kaza for the building of sabuwar gandu juma'a mosque wanda alhaji da ta'aminu ɗan tafiyar bayar ga shi nan 5 miliyan naira da wane ne wane ne subhanallah abubuwa da za su baka mamaki da duk kuɗin da kowa ya bayar a rubuce kuma duk da sa hannu fa da rubutun hannun da rubutun abin nan ga wani rubutun arabiya na kun gan shi nan chief imam kano central mosque kuma ni sa hannunsa cewa ya yarda a bamu masallacin aka gwada limamin mu aka ji yayi zanzan ba ba matsala duk abubuwan da aka yi da gwagwarmaya da aka yi kuma da aka zo aka tafafata har da da hoton motoci da aka kona da mutanen da aka sassara ka gani duk filin nan wannan wurin nan da kika gani kaga duk hoton mutane ka gani ka gani da waɗanda aka kwantar da su a asibiti duk gashi duk a cikin littafin ka gani wata kila ma ba mamaki in kai ma dan gowar mai ne a lokacin ka ganka a ciki ga motoci nan su wanda hala din nan da aka faffasa aka yayewa da sauransu kun gani ka gani wallahi abin masha Allah tabarakallah an yi kokari kare da gaske wajen tsare tarihi kuma gaskiya haka ya kamata mu yan ahli suna mu zamanto masu tunani wato duk wani abu da zai iya faruwa ya kamata ku maza ku rinka rubutu kuma a rinka daukar hoto ana ajiyewa saboda abin da zai kai ya kawo da sauransu abubuwa sun yi kyau kwarai da gaske da haka ni ina ba da shawara ga yan uwa yana da kyau gaskiya kowanne mai mallake wani littafi ka ajiye shi kusa da kai don zai maka amfani kuma musamman ku yan nan unguwar saboda ƴaƴanku da iyaye da kakanni ko za ka mutu ka yi wasiya ka ce ƴaƴanka ga littafin na a riƙe dan kada a je a dawo a ce za a zo abin nan kaza da sauransu littafin yana nan a dukkan masallatai na juma'a na ahlus sunna insha Allah za a same shi sannan a nan masallacin kan daman cibiya ne yana nan gashi nan kuma yana da kyau yan uwa masu makarantun mata na aure da yan islamiyyu su karbi littafin nan duk su je su yada shi so muke a yada shi ya shiga hannun kowa da kowa dan a ga uslubin da aka yi don tsara tarihi zai yi amfani kwarai da gaske muna addu'a ga wanda ya wannan Allah ya taimaka masa ya saka masa duk wanda suka taimake shi kuma Allah ya lata musu kuma Allah ya agaza musu wannan kenan wani ba mai ke cewa da Allah mala akwai ɗan siyasa ne da yaje ya karɓi kwangilar yi wani arme kanton ko ma ya zo yana magana yana cewa ai shi ma arme ai shi ma bawan Allah ne don me za a zo a ce kaza kaza kaza me ya hukunci amsa ta gabata akan wannan wani dan uwa ya kawo takarda ta korafi da kuma zargin wata makaranta daga cikin makarantu ba zan karanta wata ba sai na dubici takardar na tabbatar da maganar da ka faɗa kuma za mu ga hanyoyin za mu taimaka wajen sa kawo gyara akan matsalar insha Allah ta'ala zan tafi da takardar gida kuma zan tuntuɓe waɗanda suke makarantar kuma in ji haka din ne bayan na kare ta kuma ne ba sai ni tunani ya za a taimaka don a gyara wannan matsala din sannan a wani bawan Allah ya rubuta takarda a da yake magana akan wayya magana akan an halicci duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun sha bada ansa wannan magana ba haka bane dan babu nasi akan ta babu hadisi ingantacce babu aya akai Allah bai ce ya halici duniya da lahira don manzan Allah ba bai faɗa ka ba ya ce ya halici duniya don a yi masa bauta don a yi masa bauta manzan Allah kuma yana cikin bayan Allah da za su bauta wa Allah din kuma shi ma manzan Allah don abin da ya ta karantar da mutane bai taɓa cewa duniya ta haka cewa shi duniya ma cewa yana ta ba ruwansa da ita ya raba kansa ma da duniya to ya za ka ce an halici duniya don shi ba ruwansa da duniya sallallahu alaihi wa sallam yace wai ya zo ya saurari wani malami ne wai yana wa'azi wai sai ya kawo wani labari yake faɗa cewa a annabi adamu ya ga sunan manzon Allah a ko'ina a cikin aljanna wai annabi adamu wai da ya shiga aljanna ko'ina sai ga asa muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu duk a rubuce wai wai sai sai annabi adam wai sai yake tambaya sai yake cewa waye wannan sai Allah ce tab ai wani babban bawan Allah ne to wai sai annabi adam wai sai ce dan Allah ya Allah ina neman ina neman tawassuli da wannan bawan Allah wai annabi adam wai ce wai yana neman ya samu matsayi wai yana kama kafa wai da wannan bawan Allah wai sai Allah ce ai wannan bawan Allah ai da ba dan shi ba ma da kai ma ba halice ka ba wai da ba dan annabi Muhammadu ba da ba halice Adam ba kuma da ba dan Muhammadu ba ma da ba halice duniya ba kuma da ba dan Muhammadu ba da ba halice lahira ba wai wai ya kawo musu kuma yayi yayi tambayi malamin ya ki yadda to in gaskiya yake da yake tambaye shi ba ya ba da amsa wannan maganganun ba maganganun kirki ba ne duk irin hadisan ƙaryan nan ne da kurafatu da suke za su je su ɗebo su je su ta gaya mutane ba su da linzami ba su da isnadi kawai ma da su zauna kawai ya sha carbi ya rike ya ɗaura rawan yadi ashirin ko talatin ya zai ta- ya- ya ta gaya mutane abin da bai je da suke akwai tabbatar da gaskiyar lamari ba ba haka bane ba ba haka bane lokaci ba ya yi ba ilimi yanzu ya bayyana kawai mutum wanda zai zo saboda girman babbar sugasa ko matsayinsa da zai ta gaya mutane maganganu haka kurin ba tare da tsafi ba yanzu komi komi sai an sai an tace hadisi ma ka ga mutane sai ka ce musu ingantacce ne in ka ba su da ifi wallahi ajiye maka za su yi a nan gurin in dai da ifi ka ga musu kana faɗa za su tashi su mashi a wurin dan ba a aiki da hadisi da ifi ba ka ya kai dan wani karka rubu wannan magana ba ta da hujja ba ta da dalili kuma wannan magana ma ba a same ta a bakin salaf ba waɗanda mutanen karshe karshe ne suke faɗin wannan magana neman yabon cewa ana yabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ake bi ake faɗa kuma abin da ba a da dalili ba a da hujja akai kuma duk yanda kace manzon Allah zaka yi shi ai baka kai sa bai ba sun fi ka fanka to da bare ne magana akan sa ba to yanda gaba kawai zai shaki magana ga mana kuma mu yadda kuma mu amince a a kalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk